أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وبنجي تبارك وتعالى يا غيا من دي إنما كفتو وكنتم أزواجا ثلاثة wato mun zamo kaloli uku kenan wannan kala mutanen yan aljanna kenan Allah ya samu cikinsu آمين
wanda za su karbi littafi ta hannun dama sannan wanda za su karbi littafi ta hannun hagu Allah ya kiyaye mu آمين Allah ya saba mu cikinsu sannan waɗanda suke as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun to wannan shine tsari na gaba wanda shine tsarin eh, manzani da annabawa da mabiyansu Allah ya samu ciki to shine Allah yake gaya mana su ulaikal muqarrabun dinnan as-sabiqun as-sabiqun thullatun min al-awwalin wani yanki ne daga cikin mutan farko mutan farkon nan ko ne ya zama a tun zamanin annabi adam wannan manyan mutane da aka yi annabawa kawo su annabi idrisu su annabi a, annabi annabi nuhu kawo su annabi ibrahim kawo har annabi isa su ne waɗannan manyan bayan allah da aka yi ko kuma sullatun min al'awwali jama'a ne daga cikin jama'ar farko wanda suka gabace mu wanda suka rigimi kawuya wurin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga su sai na abubakar kawo sauran sahabbai wanda suka miƙa wuya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamin mu mu zo to kowanne dai aka ɗauka haka ɗin ne wasu lafi min al'ahirin da kuma wansu jama'a mutanen ƙarshe wanda za su zo in mun ɗauki wancan fassara na farko min al'ahirin wasu jama'a kenan daga cikin mutanen da suka zo zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama tun lokacin sa har kawo yanzu in kuma mun ɗauki wancan na wanda suka fara miƙa waya wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama su ne salatu min al'awwali to mu ko sai mu zamo qalilu min al'ahirin a sullatu min al'ahiri sai mu zama yankin jama'a wanda za su zo da ƙarshe to dukkan su dai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wato wata rana an je yaƙi wannan yaƙin annabi shi bai samu tafiya ba ya tura wanda za su tafi ya ce idan aka kashe wani abawa ne tuta wani ma idan aka kashe shi wani sai abawa ne tuta wani in aka kashe shi kuma sai a shugabantar da wani kuma Allah sarki haka aka yi duk wannan mutanen haka aka tsara aka kashe su ana wurin yakin ba dawo ba annabi yana a Madina masallacinsa kamar irin zaman nan namu sai ya kalli sabon sai ya ce Allah sarki ko in ba ku labari suka ce ya rasulullah ka ba mu labari mana ya ce mutane na da na tura wurin yaki ga can an kashe wani wani ya karbi tuta maza shi ma wanin da ya karba yana karba ya zo ma yaƙi kaɗan ne ya shi ma sai a kashe shi sai wani ya karbi tuta shi ma ana ciki ya taɓa yaƙi kaɗan shi ma sai a kashe shi kamar da yadda annabi ya faɗa a farko ya ce a kashe wani a ba wani tuta idan aka kashe wani wani ka karbi tuta to duk haka aka jero su annabi wai yana madina sai yake ga masahabbansa haka na'am
kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba bai san gaibu ba wannan ai kuskure ne na'am mutum musulmi ya ce annabi bai san gaibu ba abin nan hadari ne na'am to wai idan aka ce annabi Muhammad bai san gaibu ba ai to wai shi Allah kansa gaibu ne ko ba gaibu bane gaibu ne To annabi bai san Allah ba ya san shi wai lahira gaibu ce ko ba gaibu bane Mm.
alladhina yu'minuna bil ghaibi Na'am.
wa yuqimuna as-salata mu'minai sune wanda suka yi imani da gaibu kuma suna tsaye da sallah ashe lahira ba gaibu bane gaibu ce ko ko mun je mun gani Mm-mm.
to annabi bai san lahirar ba ya san ta aljanna ba gaibu bace gaibu ce annabi bai san ta ba ya san wuta ma ba gaibu bace Mm.
annabi bai san ta ba ya san.
ai ba karamin kuskure bane mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wato mutane su mai da hankali sai ka rasa gane me waɗansu ke nufi ko ko rashin kaunar annabin ne Mm.
ko ko wahabiyanci ne ko shedan ne ko wani ga faɗa sai ga kila haka ne kuma sai ga kila ba haka bane Mm.
amma lalle akwai kuskure da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu banna ne sallallahu alaihi wasallam Mm.
to nan sai da annabi ya faɗi haka sai sahabbai suka ɗora kuka suka yi ta kuka ne ja me kuke wa kuka suka ce ya rasulullah malana la nabqi wa qad zahaba khiyaruna me zai hada mu yi kuka manyanmu wanda suka fi mu kirki suka fi mu imani duk sauran su gashi ka faɗa an kashe wani an kashe wani an kashe wani annabi ya ce la ummati kal matar la yudra awwaluhu khairun am akhiru Mm.
na yace ai ba haka bane ai jama'a na kamar ruwan sama ne ruwan shibka yace to ruwan shibka wai na farko ne suka suka fi amfani ko ko na ƙarshe yanzu idan ba a yi ruwan damina ba aka samu ruwan ruwa farko a yi shibka Mm.
ai ba za a yi shibka ba Mm.
idan aka samu ruwa aka yi shuka amma ba a samu ruwa wanda abincin zai nuna ba ƙarshe za a ɗibi abincin Mm.
to ka kowanne alheri ne ba san wanda bai zama alheri ba kowanne alheri ne kenan saboda haka sullatu min al-awwalin wa sullatu min al-akhirin wani yanki ne na jama'a daga cikin mutan farko kuma da wani yanki na jama'a daga cikin mutan ƙarshe wanda suke as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun Allah ya sa muna ciki
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال tun da kashi uku ne mun ji ashabul yamin mun ji sullatu min al-awwalin wa sullatu min al-akhirin wanda suke muqarrabuna din sai wanda ya saura yan wuta la kiyaye mu آمين wa ashabu shimali sai wanda za su karbi littafin su ta hannun hagu ma ashabu shimal kai kago san wanda za su karbi littafin nan ta hannun hagu
في سموم وحميم وظل من يحموم fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum wanda za su karbi littafin nan ta hannun hagu mutane ne wanda ba su bi umarnin Allah ba annabawa sai musu wa'azi ba su karba ba ba ruwansu sai kunne uwan shegu da masu wa'azi har ma lokaci damuwa suna ganin masu yi musu wa'azi sun damar da su su ne ashabu shimali wanda za a ba littafi ta hannun hagu ma ashabu shimal ko ka san wanda ake ce ma wanda za su karbi littafin nan ta hannun hagu fi samumin wahamin su ne wanda idan aka ba su littafin su ta hannun hagu Allah kiyaye mu idan aka ba su sai a gargada su a ce su yi wuta idan suka tafi bakin ramin wuta zabaniyan wuta za su tambaye su ya aka yi kuka ibatan kai kuka kawo kan kurin wannan hanya kuka ɗauko hanya zuwa wuta halan ba ku da hankali sai ce ina laukunna nasma'u aw naqilu ma ma kunna bi ashabis sa'ir ina hankali wurin mu kan muna da hankali kan za mu ɗauko hanya mai ramu mai duwatsu mai mai macizai mai kuraye mai wahala haka mu kawo kamuri wannan wahala ina ba mu da hankali ai da muna da hankali mu ɗauki wannan hanya ba ce to shi kenan ku shiga islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku shiga da daji ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duka dai wurin ku Allah ya kiyaye mu amin fi samumin to idan an kada za mu shiga cikin wato zafi na wuta fi samu suna cikin zafi na wuta wa hamimin sannan kuma ga ruwan zafi ka san bakin kofar wuta zafin za su fara ji kenan kamin su fara shiga cikin wuta ne wanda suna bakin kofa ne ake musu wannan tambaya sai siracin wuta ya dinga bugo su harussan wuta suna karɓar su suna jawo su ana gangara su kadeji yanzu nan gaba Allah zai gaya mana wanda za su shiga wuta din da irin yadda za su sha ruwan a cikin wannan iska mai ɗan karen zafi wahamimin idan iskan zafi ya yi musu yawa sai su nemi ruwa sai a ba su ruwa masu ɗan karen zafi wahamimin da ruwan zafi tafasashi su ne za a ba su su sha na bakunta kenan kamin a ba su abincin wuta wa zillin min yahamu da kuma wata inuwa ta hayaki Allah kiyaye mu wato kaga ga zafi ga ruwan zafi ana kwarara musu ga inuwa bakin wuta amma inuwa din ba ta itace ba fa ta hayaki ne hayaki ne zai dan karan duhu azan ko anan duniya in hayaki yayi yawa yayi sama kana gani yana inuwa to inuwar ai zafi gare ta kuma inuwar ba ta da kyawu wa zillumi hamum da inuwa ta hayaki na wuta baki baki ne irin wadda wuta bakinta ya yi yawa ko idan aka raje da hu lam ya kadiraha da mutum Allah kiyaye shiga wuta in ya fidda hannunsa ba iya ganin hannun nasa saboda bakin wuta ne shine wa zillumi ya hamum da inuwa ta bakin hayaki labaridin wala karim labaridin wala karim wannan inuwa ba ba irin inuwar da ka sani bace wanda aka yi magana inuwar yan aljanna a'a ba irin ta bace ba kuma irin inuwoyin da ka sani ba a duniya ne wanda in ka shiga za ka ɗan yi sanyi sanyi ko da iska yana bugowa mai zafi zafi don ana bazara sosai to ka zaga da yake sanyi sanyi inuwa din wani zubin iska ya bugo mai zafi ka ji zafi kana cikin inuwa in mai sanyi ya bugo ka ji sanyin sosai kawai kana cikin inuwa to wannan inuwa ta hayaki labarin ba ta da sanyi wala karimi Allah ce kai ba ta da ma kyawun kallo
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين innahum kanu qabla zalika mutrafin kamar an tambi Allah ya ce wai wannan bala'i ko yayi yawa tun ba shiga wutan ba bakin ramin wuta ga hayaki ga zafi iska mai zafi ga tafasasshen ruwa kuma sannan ga inuwa mai zafi ta hayaki to me kawo haka me yasa wannan bala'in ya same su Allah ya ce abinda yasa innahum domin su kanu sun zamo kabla zalika kamin wannan ranar mutrafina suna jin daɗi an ce hayya ala sala ba ruwansu hayya ala fala ba ruwansu jama'a Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa man shahida minkum shahra falyasumhu ga ramadan din ya kama amma ba sai azumi ba Allah ya ce wala taqrabu zina sun ce muku za mu yi kusa da ita ba ma kusan ba sai mun yi Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati ya asan shi ba ma kusa da malal yatimi din ba mu ci za mu yi duk abin da Allah ya ce ayi su ba za su yi ba lokacin da waɗansu suka nizam shimfiɗinsu da dare suna ƙiyamun lele suna tahajjudi tutajaba junubu anil mataji yadabuna rabbahum khawfan wa dama'an su kwanjin suke suna jin daɗi lokacin da wani ya hana bakinsa abinci saboda azumi na tadawwa ko na farilla shi daɗi yake je yana cin abincinsa lokacin da wani ya nisanci haramun shi ba ruwansa ci yake yi bai kula da ya je nemi halalinsa ba lokacin da suke sallah suna alwala cikin sanyi su ba ruwansu ba ruwansu da sallah tashi ku yi sallah kai ya sha mana kai sallah kullun lahira ta masu rabuci don nan su kanu sun zama kaula zalika gabanin haka mutrafina suna jin daɗi ba ruwansu da bautawa Allah وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يسرون على الحنث العظيم كما sun zamo wa kanu sun zamo sirruna suna dagewa alal hinsi bisa ga zunubi al'azim mai girma babban zunubi shine tsami na shirka la zulmun azim to sun dage kaba'ira kuma sun dage abinda Allah ya haramta sun dage suna yi su ba zancen su tuba suke yi ba a'a sun dage ba sa tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asarra man istaghfara walau ada bil yawmi 70 marra in mutum ya yi laifi ya ce na tuba Allah to ko da ka maimaita lihin nan sau saba'in in dai ka ce ka tuba to Allah zai maka gabara shi Allah bai damu ba ma yi fa'adullahu min azabikum in shakartum wa amantum fa kana Allah shakiran alima Allah bai damu da sai ya muku azaba ba shi dai abin da yake so ku zama masu godiya masu imani amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace المسر على الذنب كالمستهزئ على ربه mai dagewa ga zunubi kuma yana mai dage yayi wai tunda Allah mai gafara ne bari yayi zunubin an ji ba yace ya tuba to kamar yana ma Allah rinin wayo kenan yana wulakanci da Allah wa ma qadarullah hakka qadrihi kaga bai girmama Allah kuma da ya kamata ba tunda ko bai girmama Allah ba shi ko Allah ba zai girmama shi ba tunda bai karrama Allah ba Allah ba zai karrama shi ba wa kanu yusirruna alal hinsil azim sun zamo suna dogewa akan zunubi babba ba sa tuba wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun ai laifukansu yawa gare su su wanda za a sauta din nabi sallallahu alaihi wasallam ba wa kanu sun zama yaquluna suna cewa ai za mu tuna ina muka yadda da irin wannan magana wadda hankali baya ya daukar da tunani baya ya dauka ce wai idan mun mutu ai za mu tuna wai mu yanzu idan mun mutu wa kunna turaban aka samu cikin ƙasa muka zama ƙasa kwari tsutsa ta cinye muka zazzage muka zama ƙasa wa izaman nama ya zama ƙasa ko muka koma ƙasusuwa babu naman babu jiyoji babu sauran fata ga manan dai mun zama tsakanin ƙasa da ƙashi da ƙasusuwa a inna zuwai mu fakanu ya kuna izamituna hukunna turaban wa izaman a inna lamadinun wa ina ayin na lamabusun yanzu mu wai a ce ana tayar da mu wai a ce a tayar da mu wai su mamaki suke yi su mushirkan larabawa su abin ban abin mu suke ba su mamaki wai a ce idan mutu ana tashi amma yanzu kafiran yanzu kam ai dole sun san in an mutu ana tashi kam sai dai su yi wani kafirci daban amma ba wannan ba kuma Allah ba misali da yana abubuwan da ga sunan matacci ne suna tashi gabanmu kuma nan gaba zai ba mu misali a cikin wannan sura ma ba sai mun tafi da nisa ba to ya za a yi kai musun wannan su mamaki suke yi wani lokaci har sukan zo da kashin ma gaban annabi sai su zo da kashi wanda ya bushe sosai ya ruba ya koma gari sai su zo gaban annabi suna murmusawa kurar gari tana tashi ci oh kai muhammadu ka ji tsoron allah ka ji tsoron Allah ka daina wa Allah karya yanzu muhammadu in mun zama gari hakan nan kashi mun zama ga sai su marmasa gari sai kura ta tashi ai ka ji tsoron Allah ka daina wa Allah ƙarya yanzu a ce wai a koma haɗa mu a tayar da mu Allah ya ce kulkulu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum wa sayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marratin kace ba wai kashi ba su zama ƙarfi ko kuma halkan mimma ya fi sudurikum ko wani abu da kuke ganin mai karfi ne mai tauri wanda ya fi karfe karfi ku zama haka wallahi sai na tayar da ku wato akwai wani mutum a zamanin annabi annabi Musa shi ya yadda da ana tashin kiyama za a tayar amma tsoro yake ji hankalinsa tashi yake yayi laifuka yayi laifuka yace kai jama'a sai ce yanzu in na mutu muka haɗu da Allah ranar kiyama kan wuta irin tashi ya ce shi bai kusan irin wanda za a sa shi ba tashi sai tashi ta kowa saboda haka sai ya ce ma 'ya'yansa kun gani dai zan mutu yanzu ba na daɗewa zan mutu in na mutu ku ƙona ni kaga ya fara ba kansa wahala kenan ai duk abin da yake cuta wa ɗan adam a rayuwarsa in ya mutu ma yana cuta masa to yace in kun ƙona ni sai na koma toka wato ya zama hauɗi kenan yace sai ku je da ni a ruwa tekun nan namu mai yawa ranar da ake iska mai yawa ku shiga kwale-kwale jirgi sai kun kai tsakiyar ruwa ana busa iska sai ku dinga sheka wannan hauɗin sai in bi ruwa yace to wai in yayi haka wai ya huta da Allah subhanallah yace don in Allah ya hada shi ya tayar da shi shi kuma ya san akwai magana bai ido biyu da Allah ranar kiyama akwai magana to wai kaga shi tsoro ne yake ji ko yana jin tsoro karata yadda shi aka koyi haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka suka je suka kona shi suka shege shi a cikin ruwa sun gama shege shi kenan sai Allah ya harhado wannan abubuwa duka sai aka tayar da shi Allah ce duka kana tayar sai bi yace inna lillahi wa inna ilaihi ai da ma haka ne wa gudu na'am ko da ma haka ne wa gudu da ba gudu na kare hadu da kai Allah ce to na ta da kai sai mi ce wallahi Allah ga sani ba ina musunta ina jin tsoron haduwa da kai na ce yi wa wa na ba gafara Allahu akbar ma ya Allah bi azabikum in shakartum amantu to kaga shi ai tsoro ya taimake shi to haka aka so kullun dan adam ya zama mai tsoro amma wallahi duk mutumin da ke ganin ai na mutu na yi aljanna in na mutu na yi aljanna kana tabbata in ka je lahira kana mutuwa Allah zai nuna maka kai baka sanni bane ko baka sanni ba ko ai ba a wasa da ni ai kullum fiɗa da ya zama mai fukafukai biyu fuffuke ɗaya na tunanin rahama saboda halin Allah Allah mai rahama ne fuffuke ɗaya na ganin azaba saboda halin ka gaina adam mugu innal insana khuliqa halu'an idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhairu manu'a saboda mugun halin ka kai dan adam to kullum ka dinga gani in ka mutu fa kai kam sai dai wada hali yayi saboda laifinka to amma duk da haka idan ka zo wurin mutuwa rashin lafiya ta kama kana ganin kila ka wucewa za ka yi to ka tabbatar da samun rahama ka aje ta gabanka kar ka aje cewa wuta ka yi wa kanu yusiruna alfin shal azim wa kanu yakuna idza mitna kunna turaban wa idzaman ainna lamabuthun yanzu mu ana tayin da mu Allah je ta da ku muke yi bare ku awa aba'una al-awwalun awa aba'una al-awwalun annabi yace ai ta da ku za a yi ku bare ku daina ka kashi ku kumar masa gaba na wai ana ta da ku har iyayen ku na farko sai an tayin da su din don sun ce wa annabi kawuna iyayenmu fadu bi aba'ina iyayenmu nan suka mutu tun farko kawo da su mu gani mana in kun ce kuna da gaskiya Allah yana tayar da su ka kawo da su mu gani to su din ma sai an tayar da su kowa da kowa sai an tayar da shi قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل كغيا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ai da su din da mutan farkon innal awwalina mutan farkon da suke magana cewa a kawo su din su gani har su za a iya tayar da su to innal awwalina mutan farkon nasu suka gabace su nan wal akhiri na farkon mutuwa cikin mutane da na farkon karshen mutuwa na farko na karshe farkon mutuwa ne a cikin mutane kazan shine habila ne ko na'am shine kabila ya kashe na'am saboda hasada shine farkon sabon da aka fara yi a duniya to shine farko na ƙarshen dai ba mu sani ba to da na farkon da na ƙarshe kowa da kowa da komai da komai innal awwalin wal akhirin lamajmu'una wallahi dai duk sai mun tattara su ila yawmin zuwa ga yi- na ila yawmi yawmi na ila yawmin waqt ila yawmi waqtin ma'lum zuwa ga yini na lokaci sananne wannan lokacin da muka faɗa shine a ranar da za a tashi a tashi da kowa da kowa ne a busa ƙaho wani fi fisuri ba sai ga man fi sama da man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun to wannan din nan wannan bu- busar na ƙarshe kowa da kowa sai ya tashi daga cikin kabarinsa in wanda kabarinsa cikin wani dabba ne domin waɗansu kaburukansu cikin dabbobi ne wasu sun canye su ne kura ta canye su ko ne ya fada ruwa ne ke abu sun cinye kowa dai inda kabarinsa yake dai kowa dai sai an tayar da shi din nan a tattara mu gaba ɗaya ila yau magatu wa ila bi kati ma'lum zuwa ga lokaci na wuni sananne wanda aka faɗa shine yini na ƙarshe shi zai ce mai sayyomul akhir rana ta ƙarshe kenan an gama ƙarshen zaman kenan sai an koma kenan wani eh, sabon yanayi wanda sai dai an je a gani
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم سنن إنكم كو أيها الضالون يا قوتن نمتتو وند باسو دا هنيا الدنيا أنجي موسو ففروا إلى الله ففروا إلى الله سنجي كذو كتبي ورين الله سكاكي كيوا الله دا سودي الضالون نمتتو دين ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ما سكريتاوا وند سكي كريتاوا كاجي دي sura gaba ɗaya muka yi wadda aka yi aya ɗaya ko biyu sai gaji Allah ya ce wailun yawma idhin lil mukazzibin wailun yawma idhin lil mukazzibin bari da bala'i da masiba ya tabbata wannan ranar ga masu karyatawa saboda haka dan adam kar ka zama cikin mai karyatawa kullun ne ka zama cikin mai gazgatawa ai gara ka gazgata bisa ka karyata abinda duk aka faɗa in baka sani baka ce baka sani ba kar ka ce baka yarda ba ka ce baka sani ba domin in ka karyata abin da yake gaskiya to akwai matsala ba saboda haka duk abin da ka ganin nan kuma ba zai taɓa yiwa ba komi ai ka sani ba zai taɓa yiwa ba tunda dai ilimin Allah bai da iyaka to ai ba zai taɓa yiwa ba ka ce komi da komi ka sani wata rana ma sai na Abubakar ne aka zo wa tambaya shina khalifar annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi sai ce aka tambaye ayat qur'ani yace gaskiya ban san wannan ba ban san bayanin wannan ba ce ah, kai kana halifar annai muhammadu a tambaye ka ce ba ka sani bai ja to in na faɗi da na yi ƙarya wace sama za ta rufa ni wace ƙasa ce za ta ɗauke ni Allah.
sama ce ta Allah ce ƙasa ce ta Allah ce na yi wa Allah ƙarya na iya da Allah idai ban sani ba ko da haka suke cewa la adari ma ilimi ne Na'am.
a tambaye ka ce baka sani ba to shi ma ilimi ne wannan sun zo sun samu Imam Malik radiyallahu ta'ala wani tambayoyi wajen 20 da ko 20 da nawa ne suka zo masa tambaya sai ya karba musu ko amsa uku ne sauran yace musu bai sani ba suka ce a'a kana fara ka ce baka sani ce "A'a, to ban sani ba sai in ce muku na sani ban sani bane to yanzu yanzu ya zai ku je ku tambaye wasu ni ban sani ba to in gaje baka sani ba ka huta kar ka zama duk abin da ka tambaye ka ka rutsa ka bada amsa duk wanda ya bada fatawa da ganganci bai sani ba ya je lahira akwai magana tsakaninsa da Allah saboda haka thumma innakum sannan kuwa yuhadhaluna ya kubatatu almukazzibuna masu karyatawa لآكلون من شجر من زقوم la'akiluna min shajarin min zakum Allah ya kiyaye mu wai Allah ne yana gaya mu ne yana ba mu tsoro kuma haka din za a yi ba kuma Allah ya taimake mu tun da har ake gaya muna wannan la'akiluna wallahi za ku ci min shajarin daga ice min zakum wani ice ne ake ce ma zakum zakkun kam kar Allah ya sama mu san shi kar Allah ya samu san shi ice ne na wuta lokacin da maka sauke ayar ai kafirai su yi ta wanganu da yawa ya za a yi wuta da take cin itace a ce wai ice ya fito cikin wuta wannan ba za ta bayyuwa ba Allah ya ce mahaukata icen yana nan kuma sai mun gargada su mun ce su ci dole kuma sai sun ci kaga sun shiga sun yi karo da iska mai zafi sun nemi a basu ruwa an basu ruwa sannan ga inuwa an basu ta ta hayaki to sun shiga wutar kenan zuma innakum ayyuhal dalil mukazzibuna la'akiluna wallahi za za su ci za ku ci min shajari ice min zaqum na zaqum shi za a basu su ci wani wani wani abinci ne wanda aka ce wai misalin sa zai makare ciki ciki ya yi faffaffan hakan nan kamar ya fashe ba a zawayi kamar a yaman sai zo a makogwar kuma ya makare makogwar ya makare ciki suna izawa yana fitowa suna izawa yana fitowa ana ba su ɗan karan duka ne ku haɗa mana ku haɗa shi mana suna haɗawa kuma icen yana da ƙaya gare shi haka suke cin sama suna ce masa wai danyi to danyi dai wani haƙi ne a wurin mun nan wanda rakuma suke ci to ko dai kaka dai ba daɗi gare shi ba kaya gare shi kuma ɗaci gare shi kuma makar ciki yake yi kuma bayi da daɗin ci kuma sai sun ci kuma sai sun shiga cikin su da shi
famali'una min halbutun famali'una min halbutun kuma sai sun cika cikkunan su da wannan ciyawar wannan abincin na wuta فشاربون عليه من الحميم fasharibuna alaihi min alhamim idan suka cika cikin su da wannan icen zakum din nan Allah kiyaye mu Amin.
ana ba su dan karanduka ana kiran sai sun ci suna ci hina magare ciki hina magare makoshi suna kuka idan sun cikin yayi faffafat ka san misali ko biredi ka ci da yawa ya cika maka ciki ko garin kwaki an hada ka da bala'i idan babu ruwan sha Na'am.
haka kowa ke ne aka dafa kaci kaci ga ciki babu ruwan shi an haɗa ka da bala'i to haka za su ci shi su shiga cikin su da shi fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna sai su su zama masu sha alaihi su aza akai akan wannan abincin da suka ci min alhamim ruwan zafi mun ji dai ruwan zafi an gaya mana ya shi wuju Hmm.
bisa sharabu wa sa'ad murtafaka saboda zafin su siracin su ma sai ya ya yaɗe fuska kamin su kai a a bakin su haka dai za su shashi wai ganin suka yi shan ruwan zai dan sassauta musu wannan abin da ya magare musu ciki ina sai abin ya ƙara danna makoshi da ciki kenan wa sharibuna alaihi min alhamim
فشاربون شرب الهيم wa sharibuna shurbal him haka za su shashi wa sharibuna zo masu sha ga wannan ruwan zamin shurbal himi irin sha na raƙumi da ya haukace saboda jin kishirwa ya ji kishirwa ya yi watanni bai sha ruwa ba ya dogon lokaci bai sha ruwa ba an kawo shi bakin ruwan inda yake shan ruwan nan kwandal kwandal kwandal to haka za su dinga sha suna jan ruwan babu kakkautawa kuma ga su ruwan zafi ba shurbal him irin sha na raƙumi wanda ya ji kishirwa sosan gaske هذا نزلهم يوم الدين hadha nuzuluhum yawmaddin Allah ya ce Allah sarki ka ji duk wannan abin mu fa mu fara saukar da su ba gidajen su na wuta ba duk wannan wai taryan baki ne ake musu la ilaha illallah Allah kiyaye mu da wannan bala'i آمين.
hada duk wannan da kaji ana faɗa nuzuluhum wai liyafa ce taryo ne na baki mu miyagun baki a mugun gida yawmaddin ranar sakayya shine abin da za a fara tar- taryansu da shi a cikin wuta kame a kai su gidajensu a ba su nau'ukan azabarsu da nau'in abinci irin nasu wannan kayan tar- taryo ne na ba- na baki su 'yan wuta ne
نحن خلقناكم فلولا تصدقون nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun Allah ya ce bari in tambaye ku kun yi dai na gaya muku ni'imomin aljanna da kayan aljanna da masaukai irin na aljanna har yan matan da za a ba mutane wa rahun wa raihanun wa jannatu na'im wa bayan kana min duk dai an gaya mana ga hutawa ga jin daɗi ga ni'imomi ga komai da komai sannan an dawo bayanin yan wuta an ji irin yadda za a yi musu kamin a kai su masaukinsu Allah ce to nahnu khalaqnakum kun sani ba ba wasa ba kun sani ku aje maganar wasa mu yi magana gaskiya da ku kun sani fa na hannu mu in ji Allah wato ni ya Allah ce na hannu karka tsammani wai Allah da shi da waɗansu ko da mala'iku ko da annaba ko da manzanni ko a'a shi kadai ne wannan ana ce masa na nun ne na na na jalala ba wai na jam'i bane saboda tsananin kadai ta sani saboda kullu shay'in halikun illa wajha komai ba shi sai zatin Allah shine kawai da manzuwa da komai da komai bayan da tasiri to karka yi tunanin an ce na hannu kai da malin wai ko waɗansu alloli ne ko allah ne da shi da waɗansu a shi ɗai ne la ilaha illahu allahu ahad na hannu halaka na haku mu ne muka yi ku ba falau la tu sanniku wai me yasa abin nake gaya muku ba ku gaskantawa wai duk abin da ke faɗa wanda ganin fakar ya ne ba inda ma qur'anin gaba ɗaya sun ce wa annabi wai kare rikin sari shine da jayayen sa wani allah ya turo ka da wannan qur'ani kuma in ma Allah yana turowa ya ba irin ka zai turowa ba ga mutane masu dukiya a garin makka ga mutane masu girma masu daraja gidan gata kai za a turowa kai dai kai ne da kakale kakalen ka kakala qur'anin Allah ce to ka gaya musu in dai ka kakala qur'anin su kakala nasu suka kaza Allah ce to sun da sun kaza qur'ani yana da sura 114 to su kawo sura daya ko da inna da dace mai aya uku suka kaza bayan an gaji da su da ashirin suwarin mislihi muftarayati da suka kasa dai Allah ce to ko da aya ɗaya su kawo kuma sun ka kasa Allah ce ku kira allolinku mana tun da shi Muhammadu ya gaya muku Allah sai ya kawo masa ku kira allolinku su taimaka musu ka kasa wala wala tusaddiqun me za ba ku gaskanta abin da ke gaya muku أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون وي yanzu mi ba ku ga abin da kuke zubawa ba a cikin mahaifa na manni na dabbobi ne ko mutane ne ku tunani abin da kuke zubawa na manni a cikin mahaifa
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun wai maniyin da dabbobi suke zubawa a cikin mahaifa da kudin wanda muke zuba tun da duk kowa ne dabba ne mai halitta ba min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha a antum wai bari in tambaye ku shin ku takhluqunahu ku ne kuke halitta a cikin ku ne kuke mai da mani nan halitta am koko nahnul khaliqun mu ne muke yin halitta ku ba ne an zama nan muje in ji Allah ai kowa ya sani shi ita macen ma da take dauke da cikin ba ta ba sani ba ya aka yi za ta ji kawai ɗaya da yana motsawa amma ko a ƙofar gidanku ne ko a unguwarku ne akwai makeri ko da luduna yake kerawa ko da abin noma kai ko lauje ke kerawa to kana gidan ga sai ka ji shi yana kwan kwan kwan kwan kana ji idan za a yi maka ɗan ɗaki ko ɗan tebiri ne na zama za a yi maka kana cikin gida sai gaji kafinta yana buga abin da yana kwan yana hadawa wannan kasusuwa na haka da aka game su aka haɗe su aka wani gam aka sa ga gini mai kyawu an yi ma har wayarin a cikin jikinka Allah bai sako ka duniya ba sai da ya sa wayoyi masu kyawu aka yi wayari a cikin jikinka aka haɗa mita kyakkyawa a cikin wannan gidan na jikinka aka kawo kofar shiga ga kofar hita ga babban gate ga wurin zuba shara su tuki nan shine shine tumbi komi da komi aka yi ko ina da ko ina ga wurin aje abinci ga komi ga fitillu an yi wayarin mai kyawu har da security wanda in an taba da an taba kofar gida sai ka ji da an taba yatsan ka sai ka ji aka zo aka yi filista mai kyawu aka zo aka yi fenti mai kyawu aka zo aka yi maka wani ado da ciyawa da aka lillika bakin kofa shine gashin da aka sa maka a kai aka zuwa gyaggyara maka abubuwa duk dai wannan gine-ginen da buga wannan katakon da aka yi ko uwar ba taba jin sanda ake kwamkwam ana hada wannan kashi da wannan kashi ba to wai ku kuke yin mutanen nan kuke yin halittar nan a cikin cikkunan matattaginku ko ko ni nake yi Allah kai ne kake yi
نحن قدرنا بينكم الموت فلولا تصدقون نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين الله يجي نحن مو da kun gani dinnan kaddarna bainakumul mauta mu ne ba muka tabbatar muku da sai kun mutu mu da muka yi kunnan mu fa muka yi kuwa ku gazgantawa bal wala tusaddiqun ah fa ma nanu nanu kaddarna bainakumul mauta wa ma nanu bi masbuqin kuma ku ku sani wallahi ba ku iya kuce muna ba ku zamo ba su iya kuce muna ba Ra- ko da mu ganin mun sake ku talala ne muka yi muku wato shi Allah kamar dai ina abin nan ne da yara ka yi samu tsuntsu su ɗaura masa wani ɗan zare sai su riƙe shi dogon zare tsuntsu yana yawo yana yana ganin kamar sake sake ke sai yayi hira ya tashi Mm.
sai ki daure ki نعم ko kai jakin ka kai mai dogon igiya ana ce masa talala kai masa irin wannan talala din ka kai na ganin kamar sake ki sai ya zai zai ke ka ji daure ki ina za ku tafi ba ina ta za ku ba ina za ku tafi na dukkan da nabi na kul mota wala du kun ba kwa zere muna ba wa ma antum bi mujizi wallahi ba ku buwaye Allah ba duk abin da kake nan gane Allah ya kyale ka ka ce babu Allah kuma Allah ya gani ya kyale ka ka zo kana magana ce Allah yana da da Allah ba ya son haka ita sama da ta san Allah da ƙasa da ta san Allah ta kadu samawati ya tafaqqarna wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan an da awlir rahmani walada da wani ya ce Allah yana da da ƙasa sai ta girgiza sama ta girgiza kamar ta zubo saboda hirgita ƙasa kamar ta tsage saboda hirgita amma dan adam ba ruwan sa shi ka bada ba sai ya dinga dariya in kai masa wa'azi ba zai ce ina no bai gane ba ka ji ba wai ka gane ba wai wai Allah yana da da'i sa dan Allah ne subhanallah babu abu je bane inji Allah على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا ala تعلمون an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun ay muku ba ku rinjaye mu ba ma na nu mazbugina ala an nubaddila amsalakum ay muku buwaye mu ba mun iya mu canja mu kawo wadansu ba ku ba in ya shahidukum ayyuhan nas wa yati bi akharin نعم in Allah ya so mutane ku ji da kyau sai Allah ya kawar da mu ya kawo waɗansu Ah, na'am shi ya sha zibikum na'am wani shagun fi ma la ta'lamu sai in mayar da ku cikin abin da baku sani ba in kawo waɗansu ba ku ba yanzu in ka duba wannan masiba da Allah ya jarabe mu a duniya ta wannan ciwo da ake ce ma covid-19 ko مم.
to wannan ciwo in ka duba wato kamar dai Allah yana so ya kakkabe mu gaba ɗaya a duniya ya kawo waɗansu مم.
domin in dai irin wannan bala'in bai kawo ba Allah bai kawar da wannan musiba ba lokaci kaɗan duniya za ta ƙare in dai Allah ya gangaro wannan bala'in bai kawar da shi bai rike shi ba yana tafiya to lallai lokaci kaɗan duniya za ta ƙare wataƙila lokacin tashin duniya bai bai na akwai saura Allah ya kashe mu ya kawo waɗansu wannan bai da wahala ga Allah shine Allah ke gaya mana a- anan Na'am.
in na so sai ba ku waye ni ba na in canja ku gaba ɗaya in kawo waɗansu wannan ba wani aiki ba ne a نعم wurina مم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد حقيقة أي علمتم كنسا النشأة الأولى فاروا فرقو ناقيا مكو ناقيا مكو فاروا فرقو إذا مكا دوكو فاروا فرقو أكا دوكو آدم كاجري ودا آدم يكسن جار مكا زمو حكا Mm.
ينكو مكا دوكو آه أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون كدوب جفر كونك كيدان آدم يندككي har ka zama haka din kuma kun tabbata da babu ku aka yi ku kuma kun san ni na yi ku din to tunda kun san wannan ah, walaqad alimtum kun san annashatal ula halitta ta farko kun san wanda nayi ta to falawla tusaddiqun falawla tadhakkaru me yasa ba za ku yi tunani ba ai ya kamata ku yi tunani duk abin da gani Allah ya yi shi ne don a yi tunani ba kawai za ka ga ayoyin Allah suna wucewa baka tunani balil insanu ala nafsihi basira Allah ya kadan adam ka zama mai tunani mana ka tuna da Allah ya yi ka wanda aka yi ka dinnan wanda za ka koma wanda karshen ka zai kasance ka tuna mana kai wa Allah da ami ka ba Allah amma ijiya ka daya an jima in ta makale ba ta gani ka je wurin neman magani kuɗi in ba ka shirya ba ba ka iya ba amma Allah shi dai ma ijiyar farko don Allah nawa ka bashi ya ma ijiyoyin gaba ɗaya ciki ga shi ga kunne ga hanci ga hauru ga haure ɗaya in ya cire maka to in ka je kana son wani ko dai ka samu ba irin wanda Allah ya maka ba hannunka in ya cire ko ka samu ba irin wanda Allah ya maka ba kuma sai ka biya kuɗi nawa ka ba Allah ya yi maka wannan hannuwa iskan da kake shaka nawa ka ba Allah dan Allah gari ba ga rana dan kullum Allah yana haska mu da ita nawa ka ba Allah da ya ba mu ranan nan amma wutar latirin yak kadan za a hasko maka da rana ma hasken ranar sai ya kashe yar wutar amma da wata ai baka biya ba sai su ɗebe abin su wai baka biya ba to kai tsakanin ka Allah nawa ka ba Allah ne baka wannan babban nefa kullun gata nan kai komi saboda ma mutane sun rena ta ba su ko ganin darajar ta waɗansu ba su ko aje ta wani wani abin alheri ba ga dare duk wannan ne ba gode wa Allah ba iskar da ka shaga yanzu wannan iska ba a sayan iska in ka ka sayan iska to sai in za ka saba tayan ka ne amma ga yana Allah ba mu shi a kyauta amma in ka ce kana son ka so a ka so alat a baka iska fanka ne iya condition ne sai ka biya amma tsakanin ka da Allah iskan da Allah yake ba ka shaka nawa kake biya gonar ka da Allah yake sako ruwan sama ta sha ruwa nawa kake ba Allah amma dan shukar da za ka yi a rani tunda sai ka sayi fetur kai za ka yi ta kuka wallahi na sha fetur bana wallahi fetur ya yi tsada kuka kake yi kuka kake yi in takin zamanin nan ne sai ka ce bari mu dan yayyafa shi kaɗan saboda ya yi tsada ayyafa shi kaɗan tun da to wai duk wannan da Allah yake baka nawa ka ba Allah ko yi maka bashi ba ya kamata ku girmama Allah
أفرأيتم ما تحرثون abara aitun ma ta harsun to bari in tambaye ku wai abin da kuke nomawa din nan
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون abara aitun ma ta harsun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un abara aitun wai bari in tambaye ku wai ma ta harsuna abinda kuke nomawa a antum tazra'unahu ku ne kuke fidda shuka din nan am nanu zari'un ko ko mu ne muke fiddar muku da ita iyagacinka in kayi fama ka ce aje kai noma ka sara rami ka zuba iri ka rufe ka dawo wanka ruwan nan dai Allah yake baka su in ka ce a'a ni nayi sai da nayi zuba ruwa to iyakan ka ne ka sai fetur ko ka sai ala ruwan dai a cikin kasa ba kai ne da su ba Allah ne da su ka zo ka shuka kawai don kana baka da aiki sai ka dawo gida ka yi kwanciyarka ka bar Allah da aiki kai kwanciyarka ka bar Allah da aiki inda shan ne iyakan ka ka dasa shinkafa ko ka dasa wani abu ka dawo gida kawai kai kwanciyarka fito wannan kai tsakaninka da Allah ka san ba kai kai da shuka din nan ba kana gida wai kawai bayan kwana uku ko hudu ko biyar ce don Allah ku je guriya min ta fito a gani Allah wai yayi ma aiki a dina go maka ya ba aiki to kai ba kai masa aiki shi ya ce kai masa aiki kai ba kai masa amma kawai sai ka zo gida ka kwanta ba ya ji adiba ba to Allah kariya mai ka je wa ya min gona na shukan nan ya fito ko shinkafan nan da shan nan ya kama to tsakanin ku da Allah ku ne kuke fidda wannan shuka din kun nake fidda shi kun sani Allah yake fiddawa ba ta yi fidda kanta لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن فنسو لو نشاء إذا فنسو لجعلناه حطاما sai in maida wannan shuka din nan ta kushashiya ku yi ta zuba ruwa ku yi ta zuba ruwa ta ki fitowa wai yau ka zaba shuka ba ta fito ba ko wani da fito wata ki fitowa a ba yau ka zaba ba in kuma irin ne ka je ka dogo ka dasa Allah ce in na so sai in kibari ya kama kai ta zuba ruwa kai ta zuba taki wani je kai ciwo ya kama shi to in ma ciwo ya kama shi wani zuba masa ciwo lon sha'u in na so da janna hudaman sai in mai da shi busasshe fadaltum sai ku koma tafakkahuna kuna tagumi kuna cizon yatsa kuna o abin da bai fito ba nayi hasara nayi hasara iri na dan sai kuma kuna da na sani kai da wallahi irin nan duk ya suke duk ya lalace ko kuwa a irin ya riga fito ne sai shuka duk ta bushe koma kuna da na sani da na sani ma nayi ta ban ruwa nayi ta kaza na kashe kuɗi naira dubu kaza na kashe wurin noma wurin taki dubu kaza amma ko kwara ban samu ba sai koma kuna kuna tafakkahun kuna kuna kuna tunani na juyayen bakin ciki inna la mughramun inna la mughramun sai koma kina kiran kai abin da ya zama na wahala ke ya zama na kakkare mu dai mai wahalar banza ke ne mutum ce yayi wahalar banza yayi noma bai samu ba kowa ma sai ya ji kowa sai ya ji idan mutane suke dan zuwa wurin ka kadan ba zuwa na suka ce kai don Allah bana ba mi aka samu wallahi ko dame ban samu ba ko buhu ban samu ba kai muje kuma ta zuri ai harkar bana wannan harka ai wannan bala'i ya yawa a bana kaza kowa bana ma za a yi amma lokacin da ya saba yin buhu 70 ya samu buhu 100 sai gaji ya kyale ina Allah ya ce shi dan adam din insanu hulika halu'an akwai raki ga dan adam da hadama idan masahu alkhairu manu'a in ya samu kankan bai gaya ma kowa wani ko uwansa bai gaya ma balle ubansa ya je kasuwa ya ci riba bai faɗa ma kowa sai ya shage abinsa tunda can zai lissafa ya boye ya boye amma duk ranar da ya je bai samu ya ci riba ba da ya dawo ko tun bakin kofar gida baba san da zuwa san zuwa baba an so biredi a ina kasuwa ba ta yi kyawu ba yau ai har kayo ba ta in a masallaci dama jama'a don Allah masallacin nan ana so ai kaza to a karma kalla ai wallahi harkar nan ta bana sai hakuri saboda kaza kaza ai kasuwar ma ke karanye da aka je an yi kaza duk dai sai an kai karar Allah ai ta wada mutane idan wani mai neman taimako ne kuma sai an yi karar Allah kowa ne za wada mai aibi ba mu ba ai ba sa ba ai amma ranar da ya samu kyam kyam kyam kai ya mu kowa to baka taba jin yayi ciri ba bai zo jama'a ku zo ga kai haraka yau nayi haraka kasuwar nan yau nayi haraka alhamdulillah shi bana kaza kaza kaza kuma Allah yana so haka shi ne ba ma bi ni'imar tarbika fa hadis in Allah ya ba ni'ima faɗi amma faɗin ne ba mai sai gudulcewa Allah sai su koma inna la mugramun suna cewa su dai abin ya zai musu kakkare sai wahalar banza dubu kaza na kashe wurin taki wurin noma sai na ba masu noma dubu kaza duk ya lissafa ke duk wannan ya tafi a banza duk ya tafi a banza wani ma idan noma ya bayar aka yi masa ya ce mai noma bari zuwa lokaci ga zan baka idan ina haka ta biya to shi mai noman ya shige ciki alaji da Allah kai wallahi wallahi ni komai ba ban samu ba kai gara kai kudin noman ka dai ne kuma an an an an nutse da shi in ci kowa ce sai a ce wato shi shi ci kowa ta kamma shi ba ta kamma zai ce a ai wallahi bi shinkafa ba ta nutse kaza kaza kaza kaza to ina da kura mu sai su koma suna cewa su ne hada su da bala'i bal nahnu mahrum bal nahnu mahrumun kai Allah dai bai bamu ba ya amshi abinsa
alhamdulillah lokaci yayi lokaci yayi to alhamdulillah Allah kiyaye mu kai bugu wasa wurin ana ana ajaban nahnu mahrumuna to Allah Allah kiyaye mu mu dai Allah ya bamu Allah ya ba mu kar Allah ya hana muna amin kiyaye mu Allah ya kiyaye mu imani mu da mutunci mu albarka annabi amin duk abin da muke so na alheri Allah ya ba mu amin abin da muke neman kariya Allah ya kare mu gare shi waɗannan masibobi na damuwa da take damuwar duniya na wannan bala'i rashin lafiya Allah ya yi muna amin ya yi muna Allah ya ba mu kariya Allah ya ba mu kariya amin alheri na duniya lahira duk Allah ya ba mu sharri kuma Allah ya kiyaye mu a cikin kasar mu Allah ka datar da su ga alheri ka tunkuɗe su ga sharri mu ma Allah kai mana haka amin malumin mu da iya mun shi hanan mu don Allah ya saka musu da alkhairi amin Allah ya sa mu karshen kwarai Allah ya bukatun mu Allah ya bukatun wanda suka zuwa albarka annabi bismillahir rahmanir rahim fatiha salatul fatiha rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق نازل بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين